القدر ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا صدق الله العظيم
a wannan ɗaya ne daga cikin wannan ɗalibai da muka sanar da ku su sha hudu wanda dama su yaran su sha biyar ne amma dai ne Allah bai tuka ya yi su fita da su ba sauran kuma guda hudu a guda sha hudu insha Allah ta'ala gobe za a gabatar da walimar su a nan sarki gadin zartarta wanda kowace ana gayyatar ta za ta iya halatta za ta ga sauran yaran guda goma sha hudu wanda a cikin ta akwai yare da wata shigarza shekara shida zuwa bakwai ba Allah ya tafi da mu zuwa ka insha Allah ta'ala za mu yi abu magana zuwa zamanin Allah ya tafi da shi kuma Allah ya tafi da shi cikin abin da ke da
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين البررة الكرام المحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bayan haka ina gaisuwa da kuma sallama irin ta addinin musulunci ga iyayena mata da wanda suke gabana a nan da kuma wanda suke cikin gidaje suna jiyo ne daga nesa da wanda ma suke zaune a gaban abin kallonsu suna kallona suna saurara ta daga dukkan faɗin duniya gaba ɗaya ina muku sallama ina ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan masallaci mai albarka babban masallaci a cikin unguwa masallacin mus'ab ibn umair a cikin garin jos a kuma plateau plateau state na sunan unguwar filin sukuwa masallacin musab ibn umair a filin sukuwa a garin jos a plateau state a nigeria gani ga kuwa wannan yammaci mai albarka na bayan juma'a ina muku albishir cewa irin wannan lokaci irin wannan rana ta juma'a da wannan lokaci lokaci ne mai tsada da ana kyautata zaton duk mutumin da ya daga hannu ya yi addu'a ya roƙi Allah bayan sallar la'asar a ranar juma'a ana kyauta da can duk abin da ya roƙa Allah yana karba wa zalika fi kulli juma'a wannan kuma kowace ranar juma'a ne wani bonus ne Allah yake bayarwa kamar yadda da yawa daga cikin malaman musulunci suka yi bayani ya Allah ina roƙonka a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta juma'a mai albarka a wannan bigire naka masallacinka ɗakinka ya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ka yaye mana dukkan bakin ciki da damuwa ka azurta mu da rayuwar rabbana atina fid dunya hasana a lahira kuma ka ba mu hasana kuma wakina azaban nar marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya duk wanda ya zo gurin nan yake da larura a jikinsa da wadda ta bayyana da wadda bata bayyana ba mu ne mata addu'a Allah ya bata lafiya ni ma Allah ya bani lafiya abokanan tafiyar mu duk da mazaje da muke zaune a nan duk Allah ya ba mu lafiya kuma duk abin da zai fi karfin mu Allah ya sa mu fi karfin sa duk abin da muke jin tsoro Allah ya mana maganin sa duk wani sharri da dan adam zai iya kulla mana Allah ya kare mu duk alherin da Allah ya shimfiɗa yake bawa bawa Allah ka rubuta mu ciki iyayenmu da suka haife mu Allah ka sa yan aljanna ne ya ubangiji ka haɗa mu da su a gidan aljanna ya Allah ka yafe musu ka yafe mana malamanmu da suka karantar da mu Allah ka ba su aljanna wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu adalci ka inganta mana wannan ƙasa ka gyara mana ita ka ba mu shugabannin da za su jagoranci mu tsoron Allah wanda muke tare da su yanzu Allah ka gyara mana su Allah ka gyara mana su su mana aiki da za mu ji daɗin su san zuciyar da suke da shi Allah ka sa su gyara alheran su Allah ka ba mu kurakuran su Allah ka kare mu tsaro da muke nema a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka mana arzikin sa Allah ka mana arzikin sa Allah ka mana arzikin zaman lafiya ka raba mu da kashe-kashe ka raba mu da zub da jini ka raba mu da yaƙe-yaƙe ka raba mu da faɗan ƙabilanci ka raba mu da faɗan addini ka raba mu da dukkan wani faɗace-faɗace na siyasa ko na abu makamancinsa ina ta wasuli da wannan ya Allah duk abin da muke so ka ba mu Allah duk abin da ba mu so Allah ka raba mu da shi ina ta wasuli da wannan rana ta juma'a da wannan lokaci ya Allah da abin da muka roƙe ka da abin da ba mu roƙe ka ba duka ba daga ƙarshe ya ubangiji ka tsunduma mu a gidan aljanna gaba ɗaya Allah ya karba to sai ku shirya ko yanzu za mu fara tafiya abin da nake so ne magana a kai a gurguje a wannan ɗan lokaci yake muna da karatu an jima bayan magariba a wani masallacin abu ne da kike da bukatarsa ni ma nake da bukata sunan lakcattawa ki haƙuri uwa ki yi haƙuri yar uwa mace abinda nake nufi da ki yi haƙuri yana ɗaukan manoni da yawa ki yi haƙuri a matsayinki na mace ma da Allah ya halicce ki kika zama ke mace ce ba mummunan zabi Allah ya miki ba amma a yau duk ya mace tana buƙatar a rarrashe ta a ce mata ta yi haƙuri da yarka da ƙanwarka da yayarka da mahaifiyarka da matarka duk da sunanki duk wanda bai yadda a wannan zamani a wannan lokaci a cewa mace ta yi haƙuri ba to da Allah ya ɗan bani wuri ni kam zan ci gaba da tafiya me yasa na zaɓi wannan topic ɗin abu na farko dai ita rayuwa gaba ɗaya jarabawa ce da namiji da mace ma kowa yana buƙatar ya haƙuri ƙur'ani ne ya ce fasbiru ku yi haƙuri fasbir sabaran jami'a wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun was-sabirin was-sabirat ayoyi da yawa cikin alqur'ani da Allah yake umartan mu mu yan adam mu yi haƙuri da mazan mu da matan mu to amma na keɓance ambato yanzu da ya mace da ita nake wannan ya mace mai aure ko mara aure kamar yadda zan biyo da jawabi daki-daki dalla-dalla idan lokaci ya bani dama gaskiya ne gaskiya ne duk wanda ya ce maka kai haƙuri ya san an bata maka ne a duk cikin kunan gaba daya ba wacce ta isa ta ce mini a wannan rayuwar da take ciki ba a bata mata ba ba kuma wadda ta isa ta ce tana rayuwa ɗari bisa ɗari yadda take so wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine annabin buga misali wajen kyautata wa ya mace da rarrashin ya mace da bawa mace haƙuri da jan mace a jiki da kuma faranta mata da kuma yi mata abin alkhairi sai dai yau da yawa daga cikin musulmin wannan zamani sun manta wannan karantarwar sun manta wannan sunna ɗin ɗan agaji waɗancan matan da suke tsayawa ku buɗe musu wannan ƙofa su rinka shigowa ta nan sai kuma tso da katakin nan kai yaran nan kuma tso ta nan kuma tso gaba duk su shigo nan zo su zauna da nan gudun su mammatso nan a ɗage katakin su shigo ku buɗe hanya a nan tsakiya duk wanda ta zo ta shigo ta zauna saboda ruwa ko sanyi idan kuna fahimta ta in kuna gane me nake nufi ina so ne ne magana akan yaya za mu inganta rayuwarmu yau a gidan jirma na aure hajiya in baki haƙuri ba wallahi ba za ki taɓa jin daɗin aurenki ba hajiya idan baki haƙuri ba ba za ki taɓa samun miji na ƙwarai da zai kula da ke ya taimake ki ba idan baki haƙuri ba sai zuciyarki ta fashe a wannan zamanin in baki san haƙuri ba ki je ki shiga makarantar haƙuri da ke nake ga bayani na kamar haka ya mace tana samun bambanci tun a farkon musulunci ƙur'ani ya ba mu labari a lokacin jahiliya mutanen da ba su yi aiki da shari'a ba suka fifita ra'ayi suka fifita son zuciyarsu sai suke tozarta ya mace suke wulakanta ya mace suke cin mutuncinta suka mai da ita ba komai ba Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون idan aka yi wa mutum albishir aka ce an masa haihuwa amma da ya mace to a wannan lokaci gaba ɗaya fuskarta za ta zama baƙi ƙirin ko da fuskar mutum fari ne to sai ta yi baƙi ta canja kala limada saboda kawai an masa albishir an ce masa an haifa masa ya mace ke ɗin nan dai haihuwarki a da liability ne aihuwarki a da matsala ne ƙur'ani ya fassara ya ce wahuwa kazim in an ce wahuwa kazim yana cikin bacin rai yana cikin bakin ciki yana haɗiyar bacin rai me aka masa zaginsa aka yi a'a bari aka masa a'a dukansa aka yi a'a kurin an haifa masa ya mace wani mutum ana ce da shi abu jandal ko abu hamza yana da matarsa Allah ya jarrabe su da haihuwar 'ya'ya mata in dai matar abu jandal za ta yi naƙuda ta haihu to insha Allah 'ya mace za ta dare masa aka haifa masa 'ya mace aka haifa masa 'ya mace kuma gashi yana cin wani yanayin da baya son 'ya'ya mata kamar yadda yau mijinki baya son ‘ya'ya mata, kamar yau yadda babanki baya son ‘ya'ya mata, kamar yau yadda wancan baya son ‘ya'ya mata, da yawa yau a cikin maza akwai waɗanda ba sa son ‘ya'ya mata, kina haifa mai ‘ya mace daga fuskarsa za ki gane ko da bai iya buɗe baki ya yi miki magana ba, amma dai za ki ga canjin mu'amala, za ki ga canjin ƙin kulawa. hada-hada da hidindimun da za a yi miki inda ɗa namiji kika haifa to ba lalle yanzu a yi miki ba tun da kin kuskure kin je kin haifi ya mace shi a wajensa dan me za a haifa masa ya mace abu jandal kurin sai ya yanke wa kansa shawara ya ce shin dai matarsa ya'ya mata za ta rinka haifa masa to shi ya daina zuwa ma ɗakin ta ya kwana dan ranar girkinta ta ta duba dama ba abu jandal ta duba hagu ba abu jandal ko abu hamza ashe zuwa yake gidan makota ya je kwanta ya sha baccinsa kwana yana ɓace zai cikin fushi saboda shi bai zai zo ma ya kwana a gidan kada ma alaka ta shiga tsakaninsa da matar ta je ta haifa musu ya mace ba shine take cewa mali abi jandalin la yatina yazallu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين har zuwa inda ta ce wa inna ma nu'ti alladhi yu'tina ta ce me ya samu Abu Jandal baya zuwa girki na ranan kwana na baya zuwa me na masa yake zuwa gidan makota ya je ya makale ya sha baccinsa a can wai ashe fushi yake yi kada mu haifa musu ‘ya'ya mata. Ta ce, ai mu kamar gona ce, mu mata kamar gona ne, abinda ake shuka mana shi yake tsira a cikinmu. Ai mace ba ta taba haihuwa ita kaɗai ba, ba fiya wata take sha ta haihu ba Dole sai an samu contact, sai an samu alaƙa. Ta ce, to me laifin gona? aka shuka mata dawa ta fidda dawa sai mutum ya je girbe dawa me laifin gonar da aka shuka mata masara ta fidda masara me laifin gonar da aka shuka mata gyada ta fidda gyada to me laifin macen da aka keɓanta da ita ta haifi ya mace ta ce mu haka muke mata da ya dawo ya ci gaba da kwana a ɗakinsa abin ai daga gare ka yake duk namijin da yake yakar matarsa don ta haifi mace to ai daga gadon bayansa ya macen take fitowa ta ce wa inna ma nutu alladhi utina gabar magana ta ta farko anan idan idan ubangiji ya jarrabe ki da miji mai irin wannan ɗabi'a mai kyamar kyamaci to sai ki haƙuri shine abin da nake so na ce miki kuma zai iya yiwuwa ta kuskure miki ki auri miji mai irin wannan ɗabi'a tunda kin je makaranta kin taɓa sauraron ilimi da karatu to sai ki sha ruwan haƙuri ki kau da kai ki ta lallaɓa shi a rabu lafiya mantawa maza suke yi da yawa yawa matan 'ya'ya matan sun fi jin ƙai mantawa maza suke yi da yawa yawa 'ya'ya mata sun fi tausayin iyayensu mantawa maza suke yi da 'ya'ya mata ne suke samun rufin asirin da 'ya'ya maza suke samu to da kulawar da iyaye za su samu sama take da kulawar da yau 'ya'ya maza suke yi wa iyayensu maza da mata kuma yau idan mace za ta samu kuɗi dubu kaza to ba yanda za ta cinye kuɗin nan gaba ɗaya iyayenta ba sa ciki amma ɗa namiji ba abun mamaki ya samu miliyan kaza ma ubansa bai ƙaru da wannan kuɗin ba gashi nan muna gani a zahiri a fili laifin ya'ya mata talauci laifin ya'ya mata sun auri mazajen da ba su da shi laifin su ba sa zuwa kasuwa kawai laifin su ba su da wata sana'a mai kwari mai ƙarfi da za su iya rika kansu su rike wani to idan Allah ya jarabe ki da miji mai irin wannan ɗabi'ar wasiya ta gare ki haƙuri gabar magana ta biyu anan iyaye na mata ku saurare ni ku jiya ko kun san cewa yanzu Allah ya kawo mu lokacin da maza ba sa son ƴaƴa ma gaba ɗaya jikin ku bai gaya muku ba a fuska ba ku gani ba mu'amalar ba ta bayyana ba yau Allah ya kawo mu ba wannan ada ne ake maganar ya mace ce ba a samu yanzu an wayi gari iyaye maza maza na aure ya haihuwar ma gaba ɗaya ba sa santa mijinki zai ci mutuncinki kawai don kina haihuwa mijinki zai iya keta alfarmarki kawai don ya ga kina haihuwa akai-akai zai iya tsanarki dan ya ga kina haihuwa kai zai iya miki kishiya ya ɗage kafa ya daina kwanciya a ɗakin ki saboda kina masa haihuwa akai akai yau da yawa daga cikin mata duk da allurar hana haihuwa suke rayuwa ki ga mace haka kurin tana kumbura ba naman kaza take ci ba tana kumbura ba cowlick ko cowtail take ci ba tana kumbura a gidan mijinta ba tsabar jin daɗi ne da kwanciyar hankali ba allurai ne na bature da ake ɗirka mata duk wata uku shi yake kumbura ta ki ga mace al'adarta ta lalace tana tabarin jini koyaushe dare da rana ba don koyo saboda mai gidan ya matsanta mata ya ce sai ta rinka shan ƙwayoyi na hana ɗaukar ciki ki ga mace ta gamu da larura ciwon nono yana damunta ba wai don wani abu a'a wannan abin da ake sa shi a damtsen nan me sunansa wannan implant da ake dasawa wasu yana sabbaba musu sai nonon bangaren gurin ya rinka ciwo ko na ɗaya bangaren ya rinka ciwo ki ta jin ciwo a cikin nonon ki ciwo ba wai ciwon ya fito da ba haka ki ta jin kamar kaikayi kamar wani damuwa wani lokacin ki ji shi a ta kirji wani lokacin ki ji shi a gadon baya wani lokacin ki ji sai kin ta murzawa haka yana damun ki kamar ki da ke wurin wannan gubar ce ai wannan maganin ana aihuwar allura ai guba ce wannan guba ce da ake sha ake ɗirkawa ya mace shine wato tasirinsa yake yawo ya shiga jikinki ya zaki Allah ya jarabe ki mai gidanki baya so ya miki fidiyar dole wanda shi namiji shi ya kamata ya je fidiyar kansa duk namijin da baya son haihuwa sai ya tafi asibiti sai ya je ya kwanta a masa aiki a fidiye shi ko ba ka bane a cire lakar haihuwar ba shi kenan ba ku ci gaba da cin naman kazan ku da shakatawan ku da jin daɗin ku ranar da ya mutu kin ga kya aure wani aiki je ki ci gaba da haihuwa ko ranar da aure ya mutu kya ci gaba ke kam kina son ki karu ke kam kina so ki samu haihuwa wallahi shi yasa na ce muku wannan laccan sunan ta ki haƙuri ya mace ban san sau adadi nawa a watanni ko a shekara nake samun complain daga gurin mata cewa malam na rasa yadda zan yi aure na zai mutu me ya same ki wallahi tallahi mai gidana ne wai na ce masa ina da juna biyu mu fara tanadi kayan bebi ya ce wallahi ko na zubar da cikin nan ko a maimakon aure na ko shekaran jiya akwai matar da ta kira ni tana kuka ta gama kimtsawa ciki har ya fara girma za ta je ta yi numfashi ta zubar da shi na ce ba saki ba in ya ga dama ya tsintsinka ki gida biyu karki karki je ki zubar ki ce ba zan zubar ba ai ba a titi na same shi ba ki ce na tambayi malamai ga lambar wayar su ka je ka tambaya na ce za ki je kokarin zubar da cikin ki salwantar da rayuwar ki gaba daya za ki je cikin da za ki zubar wataƙila wannan shine jin ƙayin ki wannan cikin da za ki zubar wataƙila alarma ne za ki kashe wannan cikin da za ki zubar wataƙila wata babbar mace ce mai albarka za ki kashe to yau an wayi gari na san maza ba sa son wannan karatun amma da yawansu haihuwa ba sa so ba wai magana haihuwar kunika nake ba ba mai haihuwa shekara shekara duk shekara wannan ba laifi a shari'a ki yi tsarin iyali ba laifi ki rinka dan daga kafa dan ki samu karfin jikinki da lafiya a daga bayan shekara biyu a haihu shekara uku a haihu wannan ba laifi amma a wanda nake magana wanda zai toshe ki ma gaba ɗaya shi ba za ma ki haihu ba to wai me yasa maza suke yin haihuwan nan alfiraru min almas'uliyya gudun kada su su dauki nauyi to dan adam ya taba rayuwa ya zo duniya ba zai dauki nauyi ba amma baka dauki nauyin danka ba ka dauki nauyin dan wani ai wanda bai share masallaci ba ya share na kasuwa kuma wanda zaki gani malama duk masu kashe ya'yan nan duk masu hana haihuwan nan kin ga su sun hana matan su haihu kuma wallahi a rayuwa ko ki zuba ido sai Allah ya jarrabe shi ya ta hidima wa wasu 'ya'yan wanda ba nasa ba ko dai a ofis ko a kasuwa ko a anguwa ko a gona ko a wajen aiki ko a wajen business ɗinsa ya ta kashe musu kuɗin da baya kashe wa 'ya'yansa da ya haifa kuma ko ka ƙi ka so ka ƙi ka haihu kai to wani ya zo ya ɗamfara a jikin ka ayyayi arziki tunda kai baka son ka haihu wata ta zo ta dalilin ka ta samu arziki kisa ina mamakin ya mace da za ta waye gari wai ta ce wai ba ta son haihuwa a gidan mijinta in ban da ke ma mashiriri ciya ce ba mara tsari mai shirbici sha sha sha su su su kina da wata riba a rayuwarki sama da 'ya'yan da zaki tara a gida namijin wannan zamani yana da garanti ne wallahi bai da garanti kuma ina gaya miki wallahi gatanki a gidan mijinki wannan 'ya'yan su ne sojojinki su ne masu sundunar yaƙinki in kin gaji su za su taimaka miki in kina bukata su za su tallafa miki wataƙila wannan yaron da ba kya so ki haifa shi zai gina miki gidan zama ba uban ba wannan 'ya'yan da kike kora kina kyamar su wataƙila su ne masu kai ki hajji da umra lokacin uban su shekarar su arba'in a cikin kabari wannan 'ya'yan wataƙila su za su tamfasa miki gida a anguwa a ce gidan hajiyawa ne duk danginki da yan uwanki su rinka zuwa suna cin arziki saboda ɗanki kin kashe kin ce ba kya so karki haihu kya zo ki goya dan wani yi kin ki haihuwa amma kya da koyar aiki daga ƙauye ai yar wani ne Allah mai maganin mutane ita ta ki ta haihu amma kuma ta ce a nemo mata yar aiki ta ci abin da take ci ta kwana inda take kwana ta sha abin da take sha kuma ta yi mata sutura har ma ta yi mata aure to daman dan kama idan ka haife shi me za ka yi masa shine wannan to amma ba ganewa ake ba da aka ke dai akwai abin tausayi a kanki in kika wayi gari a ce wai wai kina kyamar haihuwa ke da ba cefane kike ba to ko ke kike fita ki je ki cefane akwai wani aibu wallahi yaya alheri ne wanzu Allah ce tanaka hu tanasal ku yi aure ku hayayyafa annabi Muhammadu ne ya faɗa ku yi aure ku hayayyafa yana daga cikin maqasidun nisa a nikahi manufofin yin aure shine mace ta hayayyafa ta tara 'ya'ya Allah ya bada abin da za a ci da su daman Allah ya faɗa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko kuma min imlaq duk ayoyin sun ko dan jin tsoron talauci tsabar jin tsoron kan mutum ya talauce kai ya kashe 'ya'yansa ko kuma ana cikin talaucin aka aka yi samu cikin kada a kashe wala taqtulu auladakum min imlaq wani fa zuwa ya sa matarsa a gaba wallahi sai kin sha kwaya kin zubar da shi na rantsi da Allah ba za ki goya mana cikin nan a gidan nan ba ni ba uban da ya isa ya ce kaza aka yi ta rikici aka yi ta rikici aka je sama aka je ƙasa ni ko ne ta ziga ta nace wallahi kake zuba in yayi rikici in bata aya an ce je ki karanta masa nace ga lamba ta hadan da shi in masa sai ta hamma da kafirito yake yadda yake wallahi sai ta zuba nace kake zuba ki gaya wa mai gidanki idan aka haifi dan in baya so ya kawo min shi ni ina son sa wallahi na ce mata kuma na yi miki alkawari wallahi zan biya masa in ina raye kudin firamaren sa ba dai kudin firamare da kudin makaranta ba ba kudin islamiyya ba wallahi zan dauki nauyin sa ba dinkin sallah bane wallahi zan ce maka ban san ki ba a waya kin gaya mun ban san uban sa ba amma ki gaya wa mijin ki ce dan Allah ya barki ki haife wannan cikin ni kuma na yi alkawari yanzu ina nan ina jiran haihuwar in ga mara kunya zai dauko mun dan ya kawo mun ko bai zai kawo ba in ya kamun na san yadda zan yi da shi wallahi in zazzage shi in karɓi ɗan in na karɓe kuma sai na yi addu'a Allah ya jarabe shi da almajirai guda bakwai a gidansa yi ta musu hidima su ci na rana su ci na dare mai wanke masa mota daban mai share kofar gida daban mai yashe fata daban mai tattara famfas daban kaga kai baka ciyar da ɗanka ba ka ciyar da wasu da tiyayi to wannan gaba ce ta farko da na san zan yi sharing wannan ideas da ku akan wannan larura wance ta dau ciki mijinta ya ce bai yadda ba to daman kai yaddar ka ake nema wajen daukan ciki in banda namiji da rawar kai ba da rashin sani ya kamata waye ce maka yaddar ka ake nema waye ce maka sai da izinin ka kuma idan baka san haihuwa me yasa abayin zafi me ne yin auren tunda baka san haihuwa me za ka yi aure baka san haihuwa me yasa za ka rufe daki da mace a kan me ya za ka ɗauko 'yar mutane ka hana ta wani abin da Allah ya bata da arziki ya'ya kuma babban matsalar ku shi ko mata da ban ganewa ba kun san cewa kun fi daɗewa a duniya ki lura da kyau kafin ki ji an ce matarsa ta aure ta mutu sai kin ji an ce mijinta ya mutu ki buga misali ki ga zawara wanda masu takaba wanda mijinsu ya mutu wallahi sun fi yawa nesa ba kusa ba sama da mazajen da matan suka mutu wance wance an ganta da tarin uban yaya me ya faru wallahi mutuwa mutuwa yi me ya kace shi accident yayi wance wance wallahi ciwon suga ne ya kace shi wance ba wallahi ciwon kafa ya ta fama ya mutu yawanci mazajen mutuwa suke su tafi su bar ku to idan baki da yaya waye zai kula da ke bayan kulawar ubangiji yarki guda ɗaya Allah ya taimake ki kika aurar da ita a gidan maiko ko ba ka bane hajiya Allah ya taimake ki wani mai maiko ya zo kwashe ta kin kuta kujerarki ta umra duk shekara baki da matsala ba koya muku kwaɗayi nake yi ba amma dai arziki ne Allah ya baka abincinki ina laifi ɗaukan nauyin larurarki ciwon kafarki uzurorinki wannan 'ya'ya mazan da ke gani yana girma fa da ya ga ‘yar budurwarsa yana so ya je ya auro ya sa ta a gida ta kan tafi yake yi da kai da shi da ‘yar budurwarsa yake matarsa da kuma ‘ya'yansa in ya fara haihuwa Allah kina fara magana ya hajiya wallahi tallahi ba ki san halin da ake ciki a rayuwa ba ni yanzu da kuɗin makaranta yara zan ji ko da kuɗin kaza amma kin taɓa ganin ‘yarki ya mace kin kai mata kukan larurar ki ta zo tana miki tsawa tana kunci wallahi ba dabi'a ta bane za ta kasa bacci saboda uwarta ba ta da kuɗin sayan maganin ciwon suga shi sa kuskure ne wai mutum wai an haifa masa ya mace yana kyamar ya mace an ya mace abin tausayi ne duka duka shekara nawa ne ma za ka rike ta ko kun san cewa an fi wahala akan yaya maza kun lura da wannan yanzu yarka ya mace za ka ninke mai ta a gida hidimar da za ka mata iyaka cikin mata hidima shekara sha takwas shekara ashirin ashirin da wani abu in ta shiga jami'a wata ta kai ashirin da wani abu zuwa kusan talatin kai yanzu budurwa ma ba lallai ta kai shekara talatin ba amma wallahi yaro namiji tun da aka haife shi tun da aka haife shi za a yi ta masa hidima malam har ya shiga jami'a har ya gama jami'a ka biya masa masa digiri ya gama ka biya masa biyanci ya gama ka neman masa aiki ya gama in aka kore shi a wajen aikin zai sake dawo maka ya langwabe ma ya ce baba an kore ni in ya karbo albashin kuma wata zai kaiwa ita kuma ba shekara sha shida ka aurar da ita sha bakwai shikenan fa nauyinta ya tafi ka kai ta gidan wani to me da kinta akwai abin tausayi ma irin ‘ya'ya mata to ina ba ku haƙuri na san larurori da yawa ni shaida ne ana yawan kira na miji ya ce sai na zubar da ciki miji ya ce sai na zubar da ciki kuma shawarar da nake baku mata akwai yan kirinki da rawar kai a cikin ku me ya kai ki daga daukan ciki wata ɗaya wata biyu bini bini ni fa ciki ne ya dani to me sai kin fada shirme kina wani gatsara na iska na shirme mazan wannan zamanin ai rabu da shi ki rabu da shi ki zuba mai ido kawai ya na gaba ki al'ada ki ce haka abin ya zo Allah shi ne maganinsu ya naga cikin naki ya dan fara girma ki ce alhamdulillah kotanka ne ka kotar da ni na ci na koshi koshi ne in za ki je awon asibiti nemi izini za ki je unguwa ne ki biya ki awon ki dawo a cikin kudin cefanen ki kyawawari abin da za ki sha magani tunda baya son haihuwar ran da cikin yi girma yi bayyana sai ki ce mai gida Allah ya kawo arziki ni ma haka na ganshi ƙarya kika yi tambaya nake ƙarya kika yi wai wata ta zo tana fatawa wallahi tallahi ya daina kula ni ya kaurace mini ni wallahi abun nan ya dame ni malam ko dai in je in sha magani in zubar da shi nace ba a baki na ba nace in ban da rawar kai ba me ya kai ki ciki daga wata ɗaya wata biyu har ki je ki ga miji ki rabu da shi tunda zamani ya canja rawan ba ba ya canja ba haka ake yi ki ta harkar ki kawai to bari ki ji wani zaluncin da maza suke hajiya ke kan ai yanzu kin zama guzuma kin tara masa yaya kin fara tsufa kin fara gajiya sai ya takure ki ya ce baya son haihuwa ashe ke ce ba a so ki haihu kina nan kin saki jiki ya zuga ki kin je an miki allura ko an cire mahaifar akwai wanda ta je ta rashin hankali mahaifar gaba ɗaya aka kakkabe ta likita ya je kawo mata takarda da hankalinta ta sa hannu a kakkabe mahaifar to in kika je aka kakkabe mahaifar sai ya faɗi ya mutu ba za ki ƙara aure ba sai ya sake ki mazan wannan zamani ba garanti an saki mace mai shekara hamsin ma da mijinta ya ce ya gaji da auren ya sallame ta ta ce wallahi ban saku ba ki kula ba ki mai da hankali ki nutso ki san me kike yi daga wanda Allah ya jarrabe ta da wannan masifa shawara ta ta yi haƙuri kar ki kashe auren ki yi dabaru ki hikimomi an ce karki haihu yanzu ke kin ɗauka shi ke ne haihuwa ce baya so kina nan sai ki ya samu wata gangariyar budurwa zai yi ƙara sai ki dana baban umma fa aure zai ƙara kina fara magana ya turo miki wata yassa fitinanniya ta gama zagin ki eh ai ba a isa ba a gidan nan a zo a hana dan uwan mu aure wallahi ba a isa ba yanda kika zo gidan nan kika samu arziki wata ma haka za ta zo ta samu arziki ko Allah ya jarabe ki da uwarsa mai fitina eh in kina son zaman lafiya ki kyale dana ya arziki ki kare yana ya kara aure daman kin tsafe shi daman kin cinye shi kin shanye shi daman daman daman daman kina nan an dakatar da ke dawowa yana aure wata budurwa sai ga shekara farko ta zumburo masa guda daya shekara ta biyu yan biyu ma ta haifa shekara ta uku nema take ta yaya uku ma Allah ya takaita daidai ya taho haka dauke fa naki yayan ne ba a so ina faɗin wannan ne don in gaya maza wallahi zalunci kuke yi duk namijin da ya hana wata mata haihuwa ba tare da ciwo ko larura ko matsalar da zai salwantar da rayuwarta ba ya zo ya bar wata ta shimfiɗa kafa ita tana haihuwa ya cuce ta dan ba inda shari'a ta ce ka fifita 'ya'yan wanci akan 'ya'yan wanci in ba ka son haihuwa ka ka ƙara aure ba ka son haihuwa ka je ka fiɗiye kanka to yawanci abin da ke faruwa kenan amma akwai masu larura yanzu matar da take da larura wal'alla tana da ciwo a jikinta tana da ciwon suga likita ya ce yawan haihuwarta zai iya ja mata illa saboda yawan tiyata ko za a zo lokacin da ba lalle ma karfinta ta iya haihuwa ba to wannan kin ga idan mijinta ya sata ta yi tsarin iyali babu laifi a'a tiyata ake mal CS ake kullum kuma sun ce adadin CS din gashi kaza ne to hakke har kin kula maleji ma na adadin CS din kuma Allah ya jarabe ki ke ba mace ce mai haihuwa da kanki ba to kuma yawan haihuwan zai iya salwantar da rayuwar ki shikenan sai ki hakura da haihuwar matar da take da larurar 'ya'ya masu sakila ana ta fama ana ta hidima mai gidanki ya ce hajiya tun da gashi ya'yan da yadda muke wannan bai warke ba wannan bai warke ba wannan bai kaza ba muna ta fama wahala ko za a dakatar da haihuwan nan mu ci gaba da zama da kula da waɗannan wannan ba laifi saboda ai akwai larura ai akwai matsala kenan kofar a shari'a ba rufe ta aka yi ba kai da naga kana ta fushi ka bata rai kana ga kaman ba a san da ka ba akwai mazan da suna da uzurin su hana matar su haihuwa yanzu kaman matar da take da wannan larurar ita AS ne shi ma AS ne to sai ya dakatar da haihuwarta kin ga akwai uzuri saboda ai suke haifa masu sakila to kuma sai je ƙara aure wanda ba kariya ba kin ga ita kuma za a bata ta ci gaba da haihuwa ko saboda ba ta da dauke da wannan larurar to kuma sai ku zama masu tunani ku zama masu hankali akwai wanda in ta zo haihuwa sai an sallama an haƙura da ita su ma take ta gigita da ƙyar take farfadowa jaririn ma sai an fara bashi madara kafin ta dawo hayyacinta to irin matar da take wannan dole wani lokacin a dakatar da haihuwarta wannan lokacin baƙin 'ya'yan ake yi ba amma me ake yi rayuwarta ake gudun kada ya salwanta kenan idan kun wayi gari akan irin wannan yanayi ba laifi a dakatar da haihuwa saboda akwai uzuri karbabbe kamar yadda malamai suka yi bayani uzurorin suna nan suna nan da tarin yawa da ka ki hakuri akan wannan larura na zamani to me ya magance wannan matsalar tunda na faɗi matsala ya za mu yi magance ina ba ku shawara tunda an wayi gari yau maza ba sa son haihuwa to ki kama sana'a daukan nauyi ne ba sa so wannan dan dinkin sallah wannan dan kudin makaranta wannan dan zirga zirgar asibiti shine baya so to da Allah baki dama kina da mijin ki nemi sana'a in Allah ya rufa miki asiri zaki iya samun jarin da zaki dauki nauyin mijin ki dauki nauyin ƴaƴan mijin gaba daya ki dauki nauyin makota da dangi ma da uwanki da ubanki da kannanki da yayyanki nawa ne mace 'yar kasuwa take iya yin waɗannan hididdimu gaba ɗaya to amma matsalar ku kuna son Allah bayan Allah mata kuna son zaman aure dukkan ku ga kuna duk matan aure duk wacce ta daga budurwa tashin hankalinta ta samu mijin aure Allah muku albarka kun yi kokari tunda ba ku goyi bayan rayuwa ta tsiya rayuwa ta zinace zinace ba to amma ba ku iya zaman auren ba iyayena mata idan rawa ta canja idan kiɗa ya canja dole fa rawa ya canja idan yana kuntukuru kuntukuru kuntukuru kuntukuru kin da rawa zai zama kaka kaka kaka kaka ko ba ka bane ba in ya fara kuntukuru kuntukuru kuntukuru ti kuma sai a fara mai haka haka haka ko ba ka bane ashe kullun rawa yana tafiya ne da irin nau'in kiɗa to haka rayuwar take irin mijin da kika aura ba fa irin mijin indo bane ɗabi'ar mijinki ba irin mijin Maryam ba ne, haka halin mijinki ba irin halin mijin wance ba ne, kowace mace ta karanta yaya mai gidanta yake, yaya samunsa yake, yaya rashinsa yake, yaya addininsa yake, yaya ɗabi'arsa yake, yaya halinsa yake, kaza da sauransu. Babban misali akan wannan shine waɗannan mata da suka zo hadisin Ummu Zarra, kowace mace ta faɗi irin halin mijinta. zauji kaza zauji a yaya a ga yaya zauji wane ne mijina a ashe wannan yana nuna mana matan sahabbai suna karanta mazajensu su karanta ɗabi'arsu su san halinsu don su iya zama da su to amma ke yanzu matsalar ki har yanzu har yanzu baki ma fahimci waye mijinki ba to dole ki sha wahala da shi duk wanda ya sayi mota bai san kanta ba ta yi ta azabtar da shi duk wanda yake buga babur yana hawa bai san kan babur ɗin ba ya ta wahala haka wallahi duk wacce ta auri namijin da bata iya gano kansa ba zai azabtar da ita ta azabtar da shi zulumatun ba'dha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur to kin fahimci mijinki baya son bani bani Allah ya jarrabe ki kuma kin aure shi ina muku wannan karatu wallahi har inda zan iya sa muku shi a cikin zuciyata cikin zuciyar wallahi da na ɗauka na samu kushi saboda na san larurorin mata da yawa da irin abin aure yake mutuwa a cikin irin wannan matsalar rayuwa ta ɗan abin masarufi kina da lafiya kina da hankali kina tunani nemi wani sana'a da zaki iya rufa wa kanki asiri saboda mazan yanzu fa mun yi bincike da yawa cikin mazan yanzu ba sa iya ɗaukar nauyin gidajensu Allah rabi da rabi ake yi ba sa son wannan karatun ba sa son wannan maganar amma in kin duba reality hakikatan abin da ke faruwa haka ne wata rabi da rabi gidan iyayenta ake taimaka mata wata abokananta kawaye suke dan taimaka mata wata za ki ga 'yan atamfofinta sai ta irga miki atamfa goma wallahi ba mijinta ya sai mata ba takalmin da take sawa wallahi ba mijinta ya sai mata ba kin ga a wayo ɗaukan nauyin ya koma waje ki duba 'ya'yan mai gida ki ga kaya da za su sa kala biyar gaba ɗaya bai ma san aina aka samu kayan ba hajiya da ke nake kin san yanzu an wayi gari yanzu da yawa daga cikin maza daidai da ɗinkin sallah da ake wa yara a shekara sau ɗaya akwai wanda ba sa yi kun lura da wannan kin san yanzu azumi wata uku wata hudu wata biyar uwa fa take fara tana tanadin me za ta yi wa 'ya'yanta ɗinkin sallah kun san da wannan saboda bai zai yi ba wani yaro ce to hajiya na kamata ki san halin nan da ake ciki mu yanzu wannan rayuwar rayuwa ce ta alallaba magana ɗinkin sallah sai dai ki zaɓi ɗaya ko dai ke ko ƴaƴanki wallahi tallahi ba zan haɗa guda biyu ba sai ta ce kai wa ƴaƴanka ni ma zan gaya uba na ya min ina da uba ai da yawa yau daga cikin mata yayyansu suke musu ɗinkin sallah yau a cikin mata akwai wanda in larurar asibiti ta kama ta sai dai yayan ta turo mata kudin asibiti mijin fa ba zai bayar ba ko ya ce bai da shi ko kuma shakiyanci ya iya bayar kin san inda suke kashe kudaden su data da chatin da matan banza in dai budurwar banza ne tana turowa mayin habibi tana faɗa haka habibi mayin zai gigita sai birin sai dai kiga account number UBA zai gigita zai nemo duk abin da zai nemo zai tura ki duba alat ɗin da yake tura mata ke ya taba tura miki dubu biyar ya taba tura miki dubu goma amma can ya tura hamsin can ya tura ɗari can ya tura kaza yanzu wannan sadaka yake fi sabilillah ko kwadai me to yanzu macen da ta fahimci gidan aurenta ga yadda yake kun lura da da a bayana maza ne a ciki ko duk sun watse wallahi wallahi sun watse hammalan naziru ya gudu wallahi na rasa ina ma suka tafi wallahi yanzu haka da abin da nake faɗa abin da suke so ne wallahi suna nan suna zuga ni suna Allahu akbar Allahu akbar sun gudu za mu haɗu da ku da daddaren Allah ya sa da magariba zuwa isha'i ni na duba gefen na gaba kowa nan na gaba kowa duk sun tafi to ya za a gida ya gyaru jiya wata mata ta kira ni ta ce ai kaza kaza kaza kaza tana tana yi wa bayanin ai Allah ne ya faɗa ta gafara da Allah wannan malaman na kuma su zuga mata sai zo shi ta zagin mutane suna zuga ku to ba za a yi ba kin ga wannan ba hujja ba dalili shakiyanci ne kawai to shawara ta gare ki ya ke yar uwa tunda an waye gari yanzu ba lalle ya biyan kudin makarantar yara ba kudin islamiyyar yara kudin kizo fa na yarki budurwa fa ba zai iya biya ba sai ce ki biya zan bayar da yawa yanzu daukan nauyi ya gagara hijabi yarinya budurwa ya mace tana buƙatar hijabi kala uku kala hudu ta rinka fita cikin ƙawayen zuwa islamiyya wallahi ubanta bai zai iya siya mata ba amma akwatinsu a cike yake da kaya to yanzu kiya turke yarinya budurwa a gabanki ta rinka fita da me ta rinka fita da yagaggen hijabi a wannan zamani dole ki fita ki nemi kuɗin da zaki sayo yarki ta rufe asiri silifas din kirki wata fa yarinya budurwa na ga silifas ki ina irin a take silifas din ya fashe har ya kofar nan ta ce wannan abin nan bala'i da me ya kama budurwar yarinya tana tafiya da silifas a yayyage yanzu har yanzu ba ku farka ba ko iyaye na mata ya za a yi kowa ta nemi sana'a wallahi a'a ko sai zaki rinka toyawa Allah sa masa albarka ce mai gida kai hakuri bayan asubahi zan dan yi sana'a a'a warace zaki rinka yi ana zuwa ana sai Allah sa albarka manja zaki rinka saya kina sayarwa a'a man gyada ne a'a magi ne a'a dan kwalin mata ne a'a takalman yara ne a'a hijabai ne a'a oda zaki rinka yi a'a mene duk abin da yake a'a wake zaki kura kulla a makota yadda dawa ne zaki rinka kulla ana saya a'a barkono zaki rinka saro kwano ne kwano biyu kina dan bin naira biyu naira uku naira biyar a'a kiwo zaki rinka yi a ƙauyen ku a'a kaji zaki gidan kaji zaki a'a samu zaki gidanki yana da faɗi ya sayo miki robobi ki fara kiwon kifi duka ku yi wallahi wallahi duk sana'ar da ake dawa haram bace wallahi ku yi a dinki ne yanzu dinki kin ga ana samu dinki ɗaya fa sai a ce dubu goma dubu sha biyar mace tana zaune a cikin ɗakin aurenta kyar ta karkata kafafuwanta ta tashi dubu talatin wataƙila albashin mijin ma dubu ashirin da uku ne da ɗari biyar ta yi dinki ne ta samu dubu talatin wannan yanzu ta yi faɗa da mijin ai sai dai ki daina hajiya zarenki ya kare ne ko za ki kawon siyo miki duk matar da ta zama mai samu ne mai wadata wala ce ga mijin ya zama kamar yaronta akwai wanda ta ce ni shi nake turawa ya mun sayayya ta a kasuwa haka kuma zai gane ya gama zagayensa ya kawai ajiye mata ya ce an samu dai a dan tuna da ku wani mutum ya burge ni kun san me yayi da ya duba shi attajiri ne mai kuɗi ne ya ce na auro matata tana da basirar ɗinki yace na gaya zan ninki mai ta a gida kurin ce ta faman tarbiyyar yara ni tana kulawa da ni ita kuma bai inganta mata rayuwarta ba yace tunda ina da hali sai samu wani daki yace hajiya bari in sai miki kekuna dan in huta da bani ba dinki ki nemi ƙwararrun masu dinki kamfani ne zaki bude ya ce wallahi malam idan ta yi ɗinki ta ɗora a status sai mutum ashirin su aiko su ce suna son irin wannan ɗinkin ya ce sai na lura wannan matan mai ƙashin arziki ce ya ce har dilolin atamfa nake sowa kala kala sai ta buɗe shago a cikin gidanta ki ji wannan tunanin musamman in mijinki akwai wadata ba fada ba wani mutuwar aure wallahi ba wani maganar ninki mai kikarki haihu komi za a yi inda da sana'a a tamfa kala kaza a tamfa kala kaza abun mamaki in kika yi karfi a kasuwancin ba sai kin sa kuɗi ba ma daga shago za a dinga turowa in kin sayar ki aika musu kuɗin su haka ake kasuwancin ta samu telolinta ta zuba mutum biyar shida bakwai suna aiki awa hudu a yini ko awa shida a yini iya dadewanka iya sallamarka ta ba da design ita za ta zo ta yayyanka ta tsara tana bike gyara nan ga yadda zaki yanzu ga yara 'yan mata sun gama sakandare ba mijin aure ga zawarawa an sake su ba mijin aure ku koyi dinki ku je ku yi ta koyon sana'a ta tara irin waɗannan idan an yi akwai mai guga ya yi guga a sa abubuwa na ado da kwalliya a sa a leda a yi fakidin wallahi matan nan kayan ta har ƙasar waje ake aika ya ce sai na lura matan nan yanzu fa kuɗi take haɗa wasu dubu ɗari kaza biliyoyi da shi take biyan ma'aikatanta kullum da safe an musu kofa za su shigo su shigo aikinsu ita kawai aikinta ta yayyanka musu ta sa ido kai guda nawa ka dinka a rubuta kawo account ɗinka a tura maka dan Allah me wannan idan rana ta yi a cikin jarinta sai ta rinka dafa musu abinci tana kawo yan aikin tana musu abinci ba abincin mai gidan ba haka suka yi zaman lafiya ke me yasa ba za ki yi ba kaddara mijinki bai da halin da zai wannan to ki nemi izini ki sai keke guda biyu ki nemo tariya bazawara ko budurwa ta zo ta rika koya mata kuna kina koya mata kuna yin dinkin tare in an kawo miki aikin dubu ɗari maza maza kwana uku kun gama ci da Allah ba samu rufin asiri ba idan bai biya kuɗin makarantar yara ba sai ki ɗauka ki biya ba wai dan ke ne ya cancanta ki biya ba a'a dan ki rike auren in bai kawo cefa ne ba ba komai tunda ya bani dama ina sana'a shikenan kin ji wannan guda ɗaya ki kula da sana'a rabo ne arziki ne wata kuma kin san me ta kware wallahi zuwa ta irin kayan miya dinnan haɗe haɗe spices spices take ta ya ta haɗa da wanda take haɗa da basiranta da ganye kaza da ganye kaza sai ta niƙe shi ta sa mai gishiri ko ta sa magi ta gyara sai ta naɗe shi sai ta sa wasop duk macen da ta saya ta ɗiga shi a miyarta idan mijinta ya ji sai ce dan Allah ƙaro mai miya ta samu sana'a babu shi a ingila babu shi a amerika ba ita basirarta ne kawai hada mata wata da ta ga abu mai zai kin san me daddawa yawanci maza ba sa son daddawa sai ta yi dabara sai ta rinka sayan daddawarta daga ƙauye sai a niƙe daddawan nan a daka ta a gyara ta a tankaɗe ta sai a rinka samun leda ana sa ta ana liƙa stika a jiki daddawa mai kaza kaza na wance sai gashi shagunan unguwa suna zuwa siya yanzu yawanci mata ana auren su ko turmi ba a haɗa su da shi mata ba sa daka yanzu turmin daka turmin dakan tattasai da tumatur ba su da shi wata injin markaɗe ta buɗe ta ɗauko almajiri a unguwa ta ce kai karfe nawa ke tashi karatu ya ce karfe tara ta ce to ka zo za mu rinka aiki da kai duk markaɗen unguwan nan na abincin rana ita ake kawo layi wancan ɗari biyar wancan ɗari bakwai wancan dubu ɗaya ta zuba manta na dubu biyar galan ɗaya ta ci ribar wajen dubu bakwai mai gida ya tafi can injin markaɗen ta kyarkyarkyarkyarkyarkyarkyar tana haɗa kuɗinta an gama tafe shi ta gyara mai gidanta in ya zo ta yi wanka ta fuskance shi kamar ba ita ta yi wannan markaɗen ba ba ta da matsala ga sana'o'i masu tarin yawa wata kuma a islamiyyar su kawai duk wanda yake buƙatar ɗan kwali ko skat ko wani material na mata ita kuma tana da alaƙa mai gidanta yana zuwa kasuwa sai ta ce siyo min irin kaza siyo min irin kaza tara shi a ɗakin ta ke bari in gaya miki dan Allah ku ɗauki wannan karatun nawa mata wallahi gata nake muku bayan gatan da Allah ya muku ko kun san yanzu mata suna iya buɗe shago a cikin gidansu ba wai fa shagon kofar gida ba idan Allah ya miki ya hore miki kina sai da cokala kina sai da kayan kicin kina sai da kaza kina sai da plate plate zaki iya neman izinin mijinki ya baki daki daya ki sa miki kanta ki yo odar cokala plate plate kayan tankade kayan dafe dafe tukwane kwanukan mai gida kwanukan yara robobi kofuna wane ne wane ne wallahi akwai matar da na sani shago ta buɗe yadda ka san a tsakiyar kasuwa amma a cikin gidanta yake kin san wake zuwa saya a hoto kawai take ɗauka a waya ta tura tana zaune sai dai ta ga ana cewa ai oda a kayan kaya makota kuma zuwa suke in mai gidanta ya tafi aiki ya tafi lecturing ko ya tafi kasuwa sai mata su rinka zuwa a buɗe shago ta yi zamanta ga tana zaman aurenta ga tarbiyyar 'ya'yanta ga sai da kayanta ke me yasa ba za ki yi ba wallahi sai in bude shagon daddawa da wake da tattasai da tumatir da mene duk a cikin gidana me laifi a ciki yanzu tattasai da tumatir din nan ku yi hakuri ina so ku yi sana'a ne idan ya zo lokacin arhasa mata akwai masu dabara sai su ta siyan sa a arha suna markadawa suna soya shi suna sawa a kwalba suna sa wannan me sunan wannan toilet paper din nan da ake rufe abinci me sunan wannan paper take hana abu yayi zafi yayi sanyi mai foil paper ko yawa sai a sa a kwalba duk tattasai da tumatir in kika nika shi kika soye shi ruwan ya tafi ya soyu ya kama jikinsa in kika dauke shi da dumin suke sa shi a cikin kwalban nan kika sa wannan foil paper kika daure shekara guda yake bai lalace ba to akwai matan da idan ana arhar tattasai da tumatir sai su sai kwalba 100 kwalba 200 kwalba 500 duk su markade shi sai su ajiye lokacin da tattasai da tumatir ya yanke kawai sai ta rinka oda tana sayarwa wancan ta saya ɗari biyu wancan ta saya dubu biyu wancan ta saya dubu uku dan Allah wannan zai taɓa zamantakewar ki na aure ku daina ɗaukan ƙasƙanci ki je mijinki yana daka miki tsawa akan ɗari biyu dan Allah dan annaba a taimaka mana da ɗari biyu za mu siyo agwaluma ta miki bani guri aikin banza ba ki da aiki sai roƙe-roƙe mai gida wallahi a shanan mu ta ƙare yau kwana nawa a makota nake nema wallahi ba zan siya ba ya zaki abun kunya kina aika wai makota wai a baki a shana gawayi na ɗari biyu ɗari uku da zaki ɗora wa yaranki breakfast su tafi makarantar islamiyya ko makarantar boko baki da shi baki da hanyar ɗari biyu kin yi baƙuwa abun kunya ruwan shan da zaki saya ruwan roba na ɗari biyu ɗari uku baki da shi wata in kin kawo mata ruwan rijiya ba ta sha mace ta zo miki da yara rabe rabe ta zo miki bakunta kun san kuma ba kirki bane da ku wata in ta zo bakunta sai ta zo miki da yaya biyar rabe rabe rabe uwar gida uwar gad uwar uwar garke kenan Allah ya jarabe ki dan cokalin din da kika ajiye kina rabawa yara duk sun cinye shi gaba daya akwai buƙatar ki dan sai musu biskit ki ba su tunda dangi ne ku kam ai Allah ya taimake ku ku mata masu zumunci ne ku ne yanzu kuka saura fada taimako wallahi ku ne kuka saura masu tausayi mata wallahi namiji yanzu waye waye da wani dan abokinsa ya zo zai ba shi wani biskut ki dan kin ta shi ka tafi da Allah korinsu zai bi zai bar amma ku ba za ku iya ba idan kanwar uwarki ta zo miki ziyara dole sai kin nemi a a kuka ne a a dan taliya ne ki bata a a dan dubu ɗaya ne ki bata wata mata wallahi in ta yi bakuwa gigiciya take ta shiga ta fita ta shiga ta fita ashe kun ga ya zama larura ku yi sana'a to bari in gaya miki guda dole akwai kashe kuɗi ko a gidan annabi ana kashe kuɗi yanzu da na Aisha kin san me take yi asusu take yi wani malami ya zo yana rubutu ya ce akwai yan dabarun da su ma suke na samun dan abin da za su kashe su matan annabi karewar imani kenan na na aisha asusu take yi in ta tara kuɗi sai ta tara marayu mutum ashirin talatin arba'in hamsin a ƙofar gidan annabi tana raba musu sadaka zainab bintu jahash ita kuma kullum kullum kullum ita duk abin da ta samu bayarwa ciki na na khadija yar kasuwa ce waye ya isa ya ce na na khadija bata kasuwanci ba karewa ma da mijin nata suke kasuwanci annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hana ya aure ta ya wani zai zo ni ba zan sana'a ba a gidana ni wallahi tallahi zama aure naki zama aure zan yi tabbas amma ba laifi bane nayi zaman aure kuma in nemi abu rufin asiri yanzu wata ya aure ta da digiri ya aure ta da massa ya aure ta da NCE ya aure ta da kaza kawayenta suna zuwa suna dan sana'a suna samu suna aiki suna samu ke babu aikin kin ji zaman aure to sai miki sana'a akwai sana'ar da ba za ta ci karo da zaman aure ba ku daidaita da shi wani mijin sana'ar kitso ne baya so saboda kai a ta tara masa gashin mata a gida to sai ki haƙura amma me laifin ki sayo atamfa makota suna saya me laifin ki sayi takalman yara makota suna saya me laifin to matsala ku wayan ma ba ku da shi da za ku iya zaman auren kuna zaman talauci kuna cikin matsi mahaifiyarki ta zo ki rasa me zaki bata za ta tafi saboda baki da shi kuma mijinki gola ne iyaye na mata kun san me yake faruwa kun san yanzu yawanci maza tsakanin ki da shi kudin cefane ne wai ni maganan nan da nake faɗa kam ƙarya nake ne ko me ne ya na ji an yi shiru ne wai a'a yawwa nan da jin ana motsi mana eh haka ne malam yawwa a'a na yi ta bayani ana shiru tsakaninki da shi baban ummi kudin cefa ne kuma zama zai yi to zo ki gaya mu magin nawa ake ci a wata eh ana cin ledar magi daya rubuta nawa ce dubu ɗaya ne da kaza to gishiri na nawa za a ci kaza ne to wake fa eh za a za a auna mana kwano bi har da alale da zamu yi wa yara da kuma dan namiya to rubuta to tattasai da tumatur kullun cefanen ki nawa ne eh na ɗari biyar ne to abincin rana kaza nawa kuke kashewa haka ake zuba lissafi a teburi sai ya kure miki maleji in kika dan ƙara wani abu ma na dan alheri da mata suke samu a kai sai ya gane ya rage wanda ya halatta a ɗora wannan abun alherin wanda bayan an yi cefanen gida kuma kya samu na sayawa yara a sweet campo a yau ke da ba haka ba ne ke ba ki da wayo ne wai za a ce wai wai a rubuta wai kudin cefa ne wai eh wai ita mai tsoron Allah ce mai ahlul tuka ce ai wallahi tallahi wallahi ba zan ci ko kaman ka ba tsakani da Allah ni da tsoron Allah na da zo gidan nan uba na mun tarbiya iya abin da zan kashe a gidan nan dubu sha biyar ne sai ya dauki dubu sha biyar ya tafi galantoyin sai ya tafi ya barki ki saurari karatun nan fa gata nake miki wallahi shikenan sai yaro ya zo ya saki a gaba wallahi ma wasu yi kamfu wallahi ni sai na sha yaro mai nacin bala'i yar kamaramar yarinya za ta bala da sai ta rike miki zani ta ce wallahi sai an bata naira ɗari wani yaro wata rana a gidana aka zo aka shirya ɗan abun breakfast za a tafi boko da shi sai na ce wa uwan nan na ce wai ni dole sai an yi shayi ni fa na gaji da harka shayin nan ni fa mai wazin ni din da nake muku wazin ni ma fa ba ba kan wallasa bane kin san haka matan mu suke mana in mun gama cin wa'azi sai a zo a kunna maka waya listen listen saurara saurara waye wannan sai ce waye ni ne mana sai a ce to kai yanzu haka kake mata akwai wulakanci wallahi ni ko ni ma sai in girgiro na wance sau nawa na baki jari kina cinyewa to yanzu idan kin lissafa masa dubu sha biyar ɗin ki daidai sai yaro ya zo ya ce miki sai an bashi kuɗin tara akwai uban da yaron ma baya ganin sa idan zai tafi yana bacci ke ne yaro zai ce ki bashi kuɗin break ke ne yaro in ya ji ana sai da abu a titi zai ce ki bashi ke ne idan kika yi baki zaki ba su ruwan sha ke ne idan kika yi kaza yanzu akwai laifi shafananki dubu sha biyar kin ce a bada dubu ashirin saka kika yi to na koya miki in kin ga dama ki koya in baki ga dama ba ki bar mun kaya ma naziru na ga ranka ya baci taso a na ga ranka ya baci kun ga sai yanzu suka dawo fa ko ba ku lura ba da duk sun tafi yau dai wannan karatun naku ne ku sakata kuwala more yawwa ku rikodin Allah sa muku albarka bari in dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe ina neman yafiyar Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka ma malam da alkhairi a ai dole duk wani namiji kan anan ai duk tattarawa muka yi muka ce kawai mu koma waje domin duka kusan malam kawai yana wayar muku da kai ne a kanmu to Allah ya saka da alkhairi kuma mata sun kawo tambaya aka ba da togajiya a ce wannan wannan biyu a karanta ta yanzu ko da wancan sai a na maza amma a karanta wannan yanzu to Allah ya samu dace a malam saboda karancin lokaci kuma lokacin da ya rage bashi da yawa kila bara mu karanta tambaya ya wuce guda biyu zuwa uku ba ɗaya daga cikin masu tambaya ta ce malam wai su biyu ne suke wajen mijintu to ita ɗaya sai zamanto cewa yana hana ta ta aihu kuma tana son aihuwan ta yi ta yi ya hana ta ta aihu amma ita kuma waccan ɗayar ya bata tana aihuwa wanda shi ne kin ga assalamu alaikum wannan yana ɗaya daga cikin zaluncin da wasu maza suke yi yau a cikin gidajensu in dai ba wani ciwo ne da ke ba ba wata larura ne da ke ba saboda tsabar tsana ko an gaji da ke tun da ke ne ladan noma ya toshe ki ya dakatar da ke daga haihuwa wata kuma wacce tana yi bai da wannan hakkin abinda nake so in ce da ke bai da hakkin Allah ya miki arzikin haihuwa ya ce ba za ki haihu ba bai da wannan hankin da haka ba dole ya mai biyayya ba saki jikinki miƙe kafarki ki addu'a Allah ya kawo ku ta bugawa wata da ita da kishiyarta rana ɗaya ma suka haihu ta ce oho dai alhamdulillah kin haifa ni ma na haifa kuma na gaya miki wannan 'ya'yan su ne jarinki wannan miji yana bukata a yi masa nasiha tilka idan qismatun diza daga cikin zaluncin da wasu mata suke maza suke malam yau ba sa kyautawa Allah shiryar da su wai fa wato wani abun an kawo mana fatawa wallahi hankali kama ba zai dauka ba malama ki ji wannan fatawar mace ce tana aikin gwamnati ya daure ta shekara da shekaru tana aikin ta tana zuwa aiki bai taba auren ta bai komai ba sai ya auro wata da ya auro wata sai ta ce to dokarta ta farko a gidan nan ba za ta taɓa yadda wata tana ɗaukan albashi ita ba ta ɗauka ba Allah ya ce ai adalci don me za ka bar wance uwar gida tana zuwa aiki ni ba na aiki tana karɓar albashi kin san me ya ce to yanzu al'amari irin wannan kin san rayuwa ta riga ta canza tunda ne an ƙara aure kuma ƙur'ani ya ce mai adalci hajji yake haƙura da aikin nan yanzu wannan daidai ne wallahi zalunci ne wannan daga ƙarshe cewa yi ko ta bar zuwa aikin nan ko ta bar zuwa aikin nan ko a rabu baiwar Allah ta rasa inda za ta sa kanta kishiya ta haramta mata ɗan sana'ar da take samun dubu ashirin ashirin da biyar a wata wai sai dai a zauna a yi mutuwar ragas talauci ya karfe ya karwacce ba daidai ba ne ba a haka ake adalcin ba to akwai irin wannan misalai insha Allah zan yi kokari zan tattara waɗannan zalunci da maza suke yi a cikin gidajensu na rashin daidaito a tsakanin matansu zan yi lacca mai zaman kanta insha Allah tashi ka miƙe ai dole ka zauna ka san ai harkar ku ce ai Allah ya sauke kin ga da ya ji duka ai zama ya yi mu je ana jin ka ma wannan mutum da tana tambaya ne ta ce ina jin kamar bayani da kai a kan ko da mijin ba shi da shi da zai yi na'am Shugaban mijin ya mayar da abin ya zama al'ada sai ya zo tana kasuwanci zai ce ba shi da kuɗi da ara masa. Sai da ara kuma ba zai yaya ba.
masu wayon kenan Haka ta dinga yi har aka wani gari zai jari ya tsari.
ya Sai ya cinye zo ne wanda.
kai ai mazan nan sai haƙuri wallahi wato wani lokaci in mun zo wa'azi wai muna yin abu na karamci kuma mun san ku mata karimai ne mukan ce idan mace tana aiki ko tana sana'a shafanan mijinta ya ƙare ta yi karamci ta kau da kai ta yi shafanan ai ita za ta ci da 'ya'yanta kuma mijinta ne zai ci ko ba haka ba ne wannan fa ana faɗa ne a babin kyautatawa da mutunta ba wai dole ba ne yanzu abinda wasu 'yan boko suke yi fa saboda rashin kirki hajiya wallahi sai ya ce hinga hajiya harkar gidan nan za mu raba gida biyu duk abin da ya shafi kayan nauyi masara gero semon bita taliya wake kaza kaza makaroni duk kayan nauyi ni zan siyo zan kawo ke kuma duk kayan haɗi to ke ci manja man gyaɗa kori wa- wannan eh, citta ta kayan miya wane ne wane ne duk abin da za a haɗa sinadari miya ta samu ke zaki kin san me wai saboda tana sana'a kin san me wai saboda malamar makaranta ne tana samun albashi kin san zalunci waccar kuma da bata aikin ita kuma zai rinka biyan ta kudin cefane to yanzu wannan aikin da ita matar take zuwa ba da guminta take yi ba ba lokacin ta ka- ta kashe ba ba bacci ta hana kanta ba ba ita ta yi amfani da kwakwalwata da basirarta ba to ita waccar fa me ta yi kin ga yanzu an raba aikin raban gidan kenan 50-50 ita take to babu wannan 50-50 a shari'ar musulunci sai dai in kin ga za ki kyautata ke yau fa lalacewar ta kai ga namiji zai zo ya aure ki magana ta Allah ni dai ina son ki Allah ya sani ba na iya bacci saboda ke wallahi tallahi kauna dai ni ban taba ma samu wata mace da nake kaunar ta irin ki ba yaudaran namiji kenan in kin jera faɗan haka ki bi a hankali da shi binne ki zai yi rikif za ki gane ƙarya yake idan kika ga chatin ɗin da yake da wata to yanzu ni dai Allah ya sani rayuwa ta canja in kin yadda a yi auren nan ke za ki ɗauki nauyin kanki a ba komai wallahi Allah ya ba mu ci ni soyayyan ma da kamun ai ta ishe ni ba ki da hankali taɓaɓɓiya notin ki ne ya kwance to wallahi hajiya akwai auren da ake yi ko asi ko taro komai baya kawowa abin da yake zuwa gida kawai ya jima'i kuma ta yadda Allah muku albarka akwai masu imani a cikanku ba cewa na yi haram ne ki yi ba in ke kika zaɓa kika saryar da hakkinki kika ce zaki yi bismillah ki je ki yar albarka Allah ya miki alheri amma in yace dole haka za a yi rayuwar auren to ya cuce ki to matsalan mazan shine idan mace ta yi masa ɗan kawaici ɗan ba na aran dubu biyu ta rubuta ɗan ba na aran dubu kaza ta rubuta ɗan ba ni kaza ɗan ba ni kaza ɗan ba ni kaza wallahi wani namijin bai da kunya sai ya tara miki bashin dubu ɗari da hamsin bai biya ba wata ta zo irin wannan auren ya zo zai mutu ta ce ta ce a bata kuɗin ta ya ce tana ma mas- masa farashin kunya shi fa ya ga ta rena shi to in haka ne tunda akwai reni a haƙura da auren nan ta ce ya za a haƙura da aure da ɗari na da hamsin a kanka ta ce malam ni ne kuskure na bashi wani kuma yayanta ne ya zo wani babban yayanta daga abuja bayan sun gasa tun abin nan sai dan ɗauko dan bulli haka ya ce to indo ga wannan ko a gaban mijin ashe ya kyallaro na gurulla ya gani yana raka shi mota sai ya ce kawo su kawo su kawo su kawo su wallahi ba kuɗin ka bane wallahi ba kuɗin ka bane in kika ɓoye kuɗin nan kika ci kayan ki bai sani ba alak malak shi idan yayansa ya zo ya bashi zai baki kin ma sani ai ba ɗansa bane in ɗansa ne aka bashi ya je ya kwace na ɗansa an tawa maluka li abika amma ke matarsa ce to matsalar wasu mazan ba su san kawaici ba don haka fatawar ita ce ya halatta ba laifi mace ta kyautata wa miji ta kyautata wa iyali ta kyautata wa 'ya'ya yar sana'arki dan sa gudunmowa a ci gaba da rayuwar aure dan aikinki sa gudunmowa a taimaki miji ku yi wannan ku yi wannan ku yi wannan duk da ina wannan wa'azin amma ina so ku yi dan auren ku ci gaba da zama to amma idan miji ya mai da shi al'ada ya mai da ke wawu ya bai da baki da wayo to sai ki dage masa kan batir kin san an daga mota kan batir ba ta tashi ko to sai ki nuna masa ya gane fa hakkinsa ne ina kudin kaza babu da Allah ba nan rancen dubu biyar mana kimana kice babu me kike nufi da babu ba ƙarya kika yi ba babu dubu biyar din da za a baka ba wai ban da dubu biyar ba ina da ita amma ba ta baka bace ai ba ƙarya bane ko baki gane dabarar ba ba ni aran dubu ashirin babu kuma kina da dubu hamsin ai ba ƙarya kika yi ba abin da kike nufin babu dubu ashirin din da zan baka wannan dubu hamsin ina da abin da zan iya yi da ita ba shi kenan ba to duk mijin da kika fahimci yana da wayo kuma ya mai da ke wawuya ne to ya kamata ki dora shi ki nuna shi gane wannan hakkinsa ne lalle yayi ya rage gare shi in zai yi yayi idan ba zai yi ba sai ki shawara in za ki ci gaba da yi ki ci gaba da yi ki rike ayan ki kula da shi dan zai iya kashe auren saboda wannan ni kuma ba na son auren ya mutu dan Allah a farkon lacca ta ban ce ku yi hakuri ba to gaba ɗaya laccan nan gaba ɗaya ta hakuri ne wallahi kamar na yi kuka kamar na ya kuka kai fa kai kan garau kake to tambaya ta ƙarshe wani ma da ke cewa tana tare da miji ne sai suka sai mata saki ɗaya ɗaya har saki biyu to to a saki biyun da ya mata ba ta koma ba har idan ta ya ƙare sai ta je ta ƙara auren wani namijin to wannan ma Allah ya ƙaddara suka rabu to sai ta dawo mijin wurin mijinta na farko sai ta ƙara auren shi to waya labarin wancan saki biyu an kankare su ta dawo sabon fresh
mata kenan Allah muku albarka yawanci mace in dai ta auri miji auren fadan nan kun ga auren fadan nan ko da daɗi ko ba daɗi ko da tsautsayi aka yi shi to yawanci ba a fiye haƙuri da shi ba ko an je wani wuri sai an dawo sai ki da an dawo ki koma kan ƴaƴanki ki koma kaza ki koma kaza to kuma Allah ya jarabe ki miji ne mai yawan saki fatawar ita ce duk matar da aka sake ta saki biyu kuma ta fita daga gidan miji ta je ta ƙara aure a wani gida in ta sake dawowa wannan saki biyun fa suna nan ki ji da kyau hajiya buɗe kunnanki saki uku ne in kin fita saki uku ne in kin fita kin je kin sabon aure kin zubar da su amma in saki ɗaya ne miki bayan kin dawo yana nan in saki biyu ne bayan kin dawo yana nan in saki uku ne in kin je kin dawo ko kin haihu ko baki haihu ba sun zube gaba ɗaya za a sake sabon lale hatta tankiha zaujan ghaira kuma ki da kyau barin baki shawara a ƙarshe dan lokaci yayi duk wanda Allah ya jarabe ta da miji mai yawan saki to ta yi haƙuri wallahi ina da abubuwan da zan faɗa akan haƙurin mata ɗin da yawa wallahi wani namiji abu kaɗan wallahi sai in sake ki na rantse da Allah ni na rabu da uwata ma lafiya billahi azim duk masifan ki sai in rabu da ke sai in sake ki wani ce waye ni fa ba da uwa ba da uba ina raye ke ɗin banza ke ɗin wafi in ya'ya da kika yi sai in sake ki makara abinci baki da wuri ba sai in sake ki yaro ne ya tuntube ya je ji ciwo ya zo yana biyan kuɗin kemin sai da sake ki wallahi sai in sallame ki akwai maza masu irin wannan ɗabi'ar bini bini sai in sake ki si ta gigi ta mata ta wata baiwar Allah ya zo ya harzika ya ce shi fa zai saki ta ce dan Allah baban ummi dan girman Allah kakka sake ni dan Allah kakka sake ni ka yi haƙuri ka yi haƙuri sakin ki zan yi tana binsa tana rungumansa tana kama rigarsa tana kama kamansa kakka rubuta wallahi na tuba wallahi ba ki dubo wulakanci barazana da saki bai da amfani maza wulakanta mace ne komi zan sake ki zan sake ga hanyoyi dubu da zaka ladabtar da ita mu'amala kawai ya ishe ta ta zo ta kasa gane fuskarka saboda kana so ne ta gyara amma ba wake ta mata wulakancin saki ba kar ka manta fa kana da indo ga ta tana zuwa nazari kana da mairamu tana zuwa firamare kana da talatu ita kan ta shiga sakandare ga ya kuwa ita kan ma za ta yi kandi ma bada ita ce babba ciki ya kuwa za ka ji daɗi idan aka je ana mata wulaƙanci da saki to wai me yasa maza yau suke wannan ɗabi'ar zan sake ki zan sake ki sai in rabu da ke aikin banza zaman ki zaman masifa ni wallahi zaman ki bala'i ne wallahi hajiya akwai mijin da ya ce matar da ta ce min na rantse da Allah ba ta ta iya irga saunar mijin yana tsine mata ba in ya zo in ce mai sai ce ke dai Allah ya tsine miki albarka ta ce malam a haka na haƙura da mutumin nan saboda albarkacin yara na ce to yanzu ya tsine miki albarka yaya za a yi ji daɗin rayuwa da ke yana rayuwa da tsinanniya an taɓa jin daɗi da tsinanni to sai a rinka koya musu ku ci da cewa su rinka zuwa makaranta yanzu ga wani yayi da ake yi kun san yayin da ake yi wallahi tallahi namiji ne yake gaya matarsa in kika fita daga gidan nan abakacin aurenki billahi azim in na zo na tarar da ke kina danne dannan waya na kira ki ɗaya biyu a bakishin aurenki wallahi idan na zo na tarar da wani na yaronsa kenan bai dawo da wuri ba a bakacin aurenki wallahi idan wance ta kaza na jikin je gidan wani a bakacin aurenki komai yanzu maza me suke cewa a bakacin aurenki wai kofar gida in kika fita gidan makota fa kawai sai ce wai a maimakon aurenki sun mai da auren arha sun mai da auren ba komai ba to kuma Allah ya jaraba duk macen da aka ce mata kacce yadda ce kaza in ce kaza a bakacin aurenta wallahi sai ta yi abu shekaran jiya wata ta kira ni ni ma Allah shine shaida baban ummi mun gama alkawari da yadda jiniya da shi in nayi kaza ya ce in na sake fita bai sani ba a bakacin aure malam ni fa na fita to ya za a yi to shine kun san me ya faru kai cewa ya in kin fita a bakacin aurenki da ta zo za ta fita sai ya ga ta fita ya hango ta ya bi ta da gudu irin gumota ya ɗauko ta idawa da ita gida sai ta ce wallahi na fita sai ya ce ai kuma na hana ki zuwa gidan aurenki yana nan shirman banza to yawanci haka suke iska ce kawai ba sakin suke nufi ba shi yasa malamai suke cewa dan miji ya ce abu kaza a bakacin aure ba sakin aure bane dan kin yi abun auren bai mutu ba kin san yaushe auren zai mutu ya rubuta ya ce ni wane ai subhanallah ya ce shi wane wane ya sake matarsa saboda ta aikata laifi kaza to wannan yayi indozin kenan ya sake ki amma dan ya ce wani kin yi kaza a bakacin aure barazana ne kawai kin fi karfinsa ba yadda zai yi hana ki wannan abun sai ya miki barazana da saki ko kuma yanzu kun waye hankalinku ya waye rashin kunyanku ya yi yawa in an ce muku ma za a sake kuma za a je a saku Allah ya mana afuwa abun naku da yawa sai dai a haƙuri saboda ƙurewar lokaci a daga hannu mai addu'a ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله كيافي منا الله كسامنا البركة الله أبونا مكبتان ديدي أولنا لا تشاك بامو wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta Allah ka yafe mini Allah ka gyara mana gidajen aurenmu Allah ka ba mata hakuri a gidajen aurensu Allah ka ba 'yan mata hakuri akan neman mazajen da za su aure su ya Allah ka inganta mana rayuwarmu Allah ka sa matan mu su yi mana biyayya Allah ka sa 'ya'yan mu su yi mana biyayya masu neman mijin aure Allah ka ba su mijin aure waɗanda suke zaune da mazajen Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka bamu arziki ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha ka bamu abin da zamu yi sutura ina muku addu'a masu neman haihuwa Allah ya ba su haihuwa wanda kuma haihuwar ta musu yawa suna neman rage a dakatan haka Allah kai kafi ni sanin halin da suke ciki Ubangiji Allah ka yassare mana, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka faranta mana, kar ka bakanta mana, Allah ka yalwata mana, kar ka kuntuta mana, Allah ka raba mu da hadari, Allah ka raba mu da tashin hankali, Allah ka raba mu da bala'i, Allah ka raba mu da yunwa, Allah ka raba mu da talauci, Allah ka raba mu da sharri. Ya Allah ina muku addu'a, Allah ya baku mazajen kwarai, Allah ya zaunar da ku lafiya a auren ku. ubangiji ya sa maza su fahimci irin wannan karatuka da ake su gyara gidajensu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi